نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم، بسم الله الرحمن الرحيم مم.
باب إعادة الصلاة مع الإمام مم.
حدثني يحيى عن مالك مم.
عن زيد بن أسلم مم.
عن رجل من بني الديل مم. بني نعم من بني الديل نعم نعم يقال له يسر بن محجن مم.
عن أبيه محجن مم.
أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مم.
فأذن بالصلاة مم.
فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى مم.
ثم رجع مم.
ومحجن في مجلسه لم يصل معه مم.
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مم.
ما منعك أن تصلي مع الناس مم.
ألست برجل مسلم مم.
فقال بلى يا رسول الله ولكني قد صليت في أهلي مم.
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئت فصل مع الناس مم.
وإن كنت قد صليت مم. to shikenan babu i'adati salati ma'al imam wannan babi yana magana dangane da abun da ya tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma sahabban shi na cewa idan mutum ya yi sallah shi kadai a cikin gidansa sallah ta farilla to idan ya shigo masallaci ya tardo ba a yi ta ba dama tunanin shi ana sallar la'asar karfe uku da arba'in da ya shigo masallaci da ya tashi salular shi sai ta nuna mai karfe hudu da ashirin ashe ita kuma matsala ce aka samu kawai sai ya sallar shi da ya huto sai ya ga ladani yana kiran sallah ya ce wannan lahiya ma aka ce ai la'asar ce za ya ce wata irin la'asar karfe biyar saura minti kaza aka ce wani irin karfe biyar to in lada ne bai samu matsala kai ka samu ya ce a ni ma ban samu ba salula ta ce an gane ko to shi kenan zai sake wannan sallar da ya yi ta shi kaɗai a gida zai sake ta tare da limami wato mustahabbancin ya sake ta tare da limami Bala Ubaidullah Malam Ubaidullah ya ce haddatsani ya haya mahaifinmu ya haya bunu ya haya allaisi ya zantar da ni an malikin shi kuma ya jiyo daga al'imamu malik an zaidu bin aslam shi kuma ya jiyo daga zaidu ɗan aslam an rajulin min bani dil shi kuma ya jiyo daga wani mutum wanda yake fami ɗin banu dil wato ƙabila ce yuqalu lahu busru ibn mihjan نعم ana ce da shi busru dan mihjan Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ana abihi mihjanin shi kuma ya jiwo daga mahaifinsa mihjan annahu kana fi majlisin ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haƙiƙa mihjan ya kasance yana zaune a fada ɗaya tare da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna zaune da ma'aiki alaihi salatu wa salam a fada ɗaya fa'uzzina bis salati sai aka yi kiran sallah shine sai aka sanar aka yi shela da babbar murya cewa lokacin sallah ya yi ta hanyar yin amfani da lafuzzan da shari'a ta musulunci ta tanada. فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tashi da ya tashi daga wannan mazauni daga wannan fada fa salla sai ya tafi yayi sallah da jama'a thumma raja'a wa mihjanun fi majlisihi lam yusalli ma'ahu sannan ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya tafi ya dawo ya tardo da malam mihjan yana zaune a gurin shi na da bai tashi aka yi sallah da shi ba faƙala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wa shi malam mihjan ya ce ma mana aka an tusalliya ma'an nas ya ce mihjan me ya dame ka me yasa baka yi sallah tare da mutane ba yanzu muka tafi masallaci aka yi sallah aka dawo kana zaune a gurinka a zaune alasta bi rajulin muslim shin kai ba mutum bane musulmi ma'ana a nan ma'aiki alaihi salatu wassalam ba yana tuhumar mihijan bane akan musuluncinsa wato yana nuni akan karfin sallar farilla a cikin jam'i da haka yace alasta bi rajulin muslimin shin kai ba mutum ne musulmi ba shin kai ba kana daga cikin musulmai ba faƙala bala ya rasulallahi ya ce ƙwarai ya ma'aikin Allah ina daga cikin musulmai an gane ko alasta a inda ya ce na'am ya rasulallahi wato ya fitar da shi ya fitar da kanshi daga cikin musulunci saboda laisa alaisa kaza to shin ba haka ba ne gaban ka ce wane baya nan ya ce bala eh an gane ku shin wane yana nan ko baya nan an gane ita dai bala ana zauwa da ita ne saboda li nafiyin nafi wa nafiyun nafi isbatun na'am an gane ku wato shine anan yace alasta bi rajulin muslimin faƙala bala ya rasulallahi ya ce ƙwarai ya ma'aikin Allah ni musulmi ne, walakin ni ƙad sallaitu fi ahli, sai dai cewa ni haƙiƙa na yi sallah a gida lokacin da zan fito. Wato da na tashi tunani na an yi sallah, sai na yi sallah a gida don kar in zo ku duka ku yi sallah kuma zama na da kai. wato hira ta yi daɗi saboda a kullum muna zaune da kai hirarka karuwa ce a gare mu don haka ne sallata a gida da na zo ni nan kawai na zo ni ne a shirye to shi kenan faƙala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ma'aikin allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce da mihijan ya ce to shi kenan yanzu daga yanzu ka riƙi ƙa'ida idza ji'ta fasalli ma'an nasi wa in kunta qad sallaita wato idan dai ka iso masallaci ka tarar da mutane ba su yi sallah ba kuma kai kuma ka yi sallah a gida to ka yi sallan nan tare da mutane ko da ka yi ta a gida wato wannan shine ake cewa shine hausawa suke cewa in ka zo gari kaga kowa da wutsiya kai ma ne ko takara ce kai an gane ko to in ka zo ka gama karka ce a'a na yi sallah a gida ba zan yi ba wannan duka yana magana ne akan wanda ya sallah shi kadai amma in ya zama to ka yi sallah a wani masallaci da ka zo wannan masallacin kaga ana yi ba za ka kutsu ka yi ba saboda ma turidul husula alaihi faqad hasalta alaihi abinda kake son samu na ladan jama'a ka samu ba za ka sake ba to shi kuma can dama ka yi rabɗe ne ka yi sallar ka kai kaɗai gashi banda ladan ɗan kaɗan ne za ka samu sannan kuma ba ka da ka cikin Allah ta'ala ya amsa ko bai amsa ba to in ka zo ka ana yi a cikin jama'a sai ka sake yin ta shi ma akwai wata sallar da ba a sake yin ta inda an yi ta a gida na'am
أن رجلا سأل عبد الله بن عمر فقال إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام أفأصلي معه فقال له عبد الله بن عمر نعم فقال الرجل نعم نعم أيتهما أجل نعم أجعل صلاتي فقال له ابن عمر أو ذلك إليك إنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء أيتهما أيتهما شاء نعم وحدثني عن مالك يا ذا تردني يا جيو دق الإمام مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر shi kuma ya jiyo daga nafi ‘yancaccen Abdullahi ɗan Umar, anna rajulan sa'ala Abdullahi bana Umara, haƙiƙa wani mutum ya tambayi Abdullahi ɗan Umar Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi, faƙala, wato ya ce wa Abdullahi ɗan Umar, ya ce, Inni usalli fi baiti, so da dama waɗansu lokutan ina yin sallah a cikin gidana, wani lokacin za ga ka shiga gida da niyyar ka kwanta ka huta. ka yi barcin ƙailula to kana so za ka kwanta karfe ɗaya da rabi gashi lokacin sallah ya kawo amma in ka zauna ɗin nan shaidan in ya ja hankalinka in barci ya kwashe ka sai ku sallah asar za ka tashi sai ka tashi ka yi alwala ka yi sallar azuhur da niyyar za ka huta yanzu kawai sai wata bukata ta bujuro maka ta hutowa dole dole ka tashi ka saka rigar ka kaɗa ko mutu bir ka huto ya ce tsumma uduriku salata ma'al imami sannan kuma da na huto kawai zan huce wani masallaci sai na ga ana sallah tare da nima ana sallar jami'i to yaya zan yi gashi a gida na yi sallah yanzu na huto kuma wani uzuri ya kama ni na huto ana sallah to afa usalli ma'ahu shin ya halitta a gare ni in yi sallah tare da wannan limamin in zamanto mamu faƙala lahu abdullahi ibn umar na'am sai abdullahi dan umar ya ce kwarai kwarai ya halitta ka shiga ka yi sallah tare da shi faƙalar rajulu ayyata huma a ja'alu salati sai wannan mutumin ya ce wa abdullahi ɗan umar ya ce to ala gafarta malam daga cikin sallolin nan guda biyu da wanda na yi a gida da wanda zan yanzu wacce ce zan sa a matsayin ita ce sallata ta farilla ɗaya na fila ɗaya farilla faƙala lahubun umar a wa zalika ilaika Abdullahi ɗan Umar ya ce amsar sallar a wajenka ne yake? Kai ne kake amsar sallar? Halka raka tambayar wace za ka za, wace za ka za, wace za ka hunda. Ya ce, Inna ma zalika ilallahi, sani dai kaɗai amsar sallarka yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala shi ne yake amsa, to ya ja'alu ayyatahu ma sha'a, kowace daga ciki Allah ta'ala inda ya amsa kai dai kawai ka gode mishi eh ka ce wace za ka za ita ce farilla wace ce nafila kai dai ka yi in kai Allah ta'ala ya fi ka sanin wanda zai maida maka farilla da wanda zai maida maka ita nafila na'am حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه فقال سعيد نعم فقال الرجل فأي نعم فأيهما صلاتي فقال سعيد أو أنت تجعلهما إنما ذلك إلى الله wa haddathani an malikin ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik an yahya bin sa'idin shi kuma ya jiyo daga yahya ɗan sa'id anna rajulan sa'ala sa'ida bin al-musayyab haƙiƙa wani mutum ya tambayi sa'idu ɗan musayyab ya ce da shi inni usalli fi baiti kamar yadda aka yi wa abdullahi ɗan umar tambaya ya ce haƙiƙa ni ina yin sallah wani lokacin a cikin gidana sun ma'atil masjid sannan kuma sai in garzaya in zo ni masallaci idan na zo masallaci fa'ajidul imama yusalli sai in riski limami yana sallah tare da mamu a fa'usalli ma'ahu shin ya halitta a gare ni in shiga wannan sallar wanda limami yake yin ta wanda dama da ja na yi ta a gida yanzu da na zo ni karo na biyu ne zan hau tur na biyu ne zan yi shin ya halitta a gare ni in yi sallah tare da shi faƙala sa'idun malam sa'idu sai ya ce da shi na'am ƙwarai ya halitta a gare ka kai sallah tare da shi faƙalar rajulu fa ayyuhuma salati sai wannan mutumin ya tambaya a sa'idu ibn musayyab ya ce to ala gafarta malam daga cikin sallolin nan guda biyu waccan ce tawa kuma waccan ce ta nafilan fa ayyuhuma salati ma'ana waccan ce daga ciki ta farillan kuma waccan ce nafilan fa qala sa'idun aw anta taj'aluhuma sa'id ibn al-musayyab shi ma sai wani amfani da wani lafazin bai ce ba aw zalika ilayka sai ce aw anta taj'aluhuma kai ne kake mai da wata farilla ka mai da wata nafila inna ma zalika ilallahi ai farilla da nafila wannan duka a wajen Allah subhanahu wa ta'ala suke in dai kayi kai kai kowace da niyyar farilla ma'ana abin da yake so ya tabbatar anan kal mutum saboda a can a ta gida ya yi niyyar farilla a nan ya yi niyyar nafila ka yi ta da niyyar farilla in ka yi ta da niyyar farilla din ta kare dai in aka amshi ɗaya ɗaya an maida maka ita nafila na'am wa haddathani an maliki na'am an asisi bin amri ne sahani na'am rajulun min bani akadi annahu kana ayyuban an qadiya wa qala inni usalli fi baiti ثم آتي المسجد فأجد الإمام يقول أفأصلي معه na'am فقال أبو أيوب فقال أبو أيوب نعم Mm.
فصلي معه na'am فإن من صنع ذلك Mm.
فإن له سهم جمع Mm.
أو نعم فإن له Mm.
سهم جمع yawwala na'am نعم أو مثل سهم جمع shi kenan wa haddathani an malikin ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik an afifin sahami shi kuma ya jiyo daga malam afif as-sahami an rajulin min bani asadin shi kuma ya jiyo daga wani mutum na banu asad na ƙabilar banu asad annahu sa'ala aba ayyubal ansariya Haƙiƙa wannan mutumin ya tambayi Abu Ayyub al'ansari mutumin Madina, Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi. Faƙala inni usalli fi baiti tsumma atil masjid, ya ce mishi, Malam Abu Ayyub, haƙiƙa ni ina yin sallah a gidana, sannan kuma sai in garzaya in zo masallaci, tunanina an yi sallah. fa'ajidul imama yusalli kawai in na zo sai in samu limami yana sallah a fa'usalli ma'ahu shin ya halitta a gare ni in yi sallah tare da wannan limamin faƙala abu ayyuba na'am fasalli ma'ahu abu ayyuba al'ansari ya ce ƙwarai kwa ka yi sallah tare da shi fa inna man sana'a zalika fa inna lahu sahama jam'in ya ce da shi haƙiƙa dukkan wanda ya aikata haka wato dukkan wanda ya yi sallah a gidan shi shi kaɗai sannan kuma da ya zo shi zai huce ta wani masallaci ya ga ana sallah ya sauka daga saman babur ƙin shi ko kuma ya kwaɓe takalmin shi dama a sai ya dace yake tafiya ya shiga aka yi sallan nan tare da shi ya ce fa inna lahu mithla eh, sahama jam'in haƙiƙa yana da kwai wato lada linki biyu yana da ladan sallah biyu zai samu ladan sallar da ya yi shi kadai sannan kuma zai samu ladan sallar da ya yi a cikin jami ma'ana fa inna lahu ajarar salatai ne haƙiƙa yana da kwai ladan salloli guda biyu waɗansu ka daga cikin malamai suka ce fa inna lahu sahama jam'in haƙiƙa yana da kwai rabo irin rabo na mutumin da ya halarci yaƙi mutumin da ya tafi yaƙi shi ana ba shi rabo ɗaya ne ko dokin da yake haye da shi za a ba shi rabo nawa rabo biyu nawa za a haɗa mishi uku to suka ce haƙiƙa yana da kwai ladan wato mutumin da ya tafi yaƙi ne yana da ladan mutumin da ya tafi yaƙi za a ba shi ladan uku an gane ku waɗansu ka daga cikin malamai suka ce fa inna lahu sahama jam'in hakika yana da kwai lada irin ladan mutumin da ya kwana a muzdalifa saboda muzdalifa ana ce da ita jam'u kamar yadda mun karanta a kwanan nan cikin hadisi na umar a cikin karatu na umratul ahkam a cikin hadisi an gane ko aw mithla sahami jam'in ko kuma misalin wato rabo wanda yake linki biyu ko kuma rabo na wanda ya tafi yaƙi ko kuma rabo na wanda ya kwana a muzdalifa na'am وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا ي... نعم فلا ي... نعم فلا يعد لهما قال مالك ولا أرى بأسا أن يصلي مع الإمام من كان قد صلى في بيته إلا صلاة المغرب نعم فإنه إذا أعادها كانت شفعة ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu Malik shi kuma ya jiyo daga nafi, hakika Abdullahi ɗan Umar radiyallahu anhu ma ya kasance yana cewa, Man sallal maghriba aw subha dukkan wanda ya sallaci magariba shi kaɗai a gidansa, ko kuma ya yi garaje ya yi asubahi shi kaɗai a cikin gidansa saboda masallacinsu wato masallaci ne wanda baya da lokaci tsayayyi wani lokacin za a yi sallar asubahi karfe biyar da arba'in wani lokacin da talatin da biyar wani lokacin da hamsin ma kaya ake wani lokacin da arba'in da biyar ba lokaci tsaye da ya tashi shi da arba'in kawai sai ya ce da ya ja an yi sallah da ya sallah ya huto ya ɗauki littafin shi zai je masallaci da ya je ya ga liman ya huto yana karatu a hanya an gane Abdullahi dan Umar ya ce sun ma'adiraka huma ma'al imam sannan ya riski magaribal ko asubahin tare da limami ya ce fala ya huma ba zai koma ya sallace su ba saboda idan ya koma ya sallace su ita magariba al'imamu malik ya faɗi wato dalilin da ya sa ba zai sallace ta ba ita kuma asubahi saboda in Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauki wanda ya a gidan a matsayin ita ce farilla to ai ba na fila bayan asuba an gane ko in kuma Allah subhanahu wata'ala ya ɗauki wannan a matsayin ita ce farilla to ai nafila ba a yin wata sallah ta nafila bayan alfajir yake to in banda raka ta alfajiri an gane ko to shi yasa ba zai sake su ba al-imam malik yace wala ara ba'san yace bana ganin laifi ni an yi salliya ma'al imami man kana qad salla fi baitihi wanda hakika yayi sallah a cikin gidansa yayi sallah tare da limami illa salatul maghrib yace ni matsal kawai a magriba ce nake da ita amma a sauran salloli ga baki ɗaya bana ganin wannan yace in a sallar asubahin in ya zamanto Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wacce a kan ita ce ta farilla wannan a nafila wannan gaibu ne to gaibu abinda aka umarce mu da shi shine mu yi imani da shi ba mu yi aiki da shi ba tunda zalika ila Allah ta'ala ya ja'alu ayyatahu ma sha'a shi ya meka Allah lamarin Allah subhanahu wa ta'ala ya fi shi sanin wanda zai zaba an gane ko yace fa indahu idza a'adaha kanat shafa'an yace magariba ko idan ya sake ta ta zama to yanzu shafa'i ce ba mara ba saboda ga uku ga uku in aka hada shidda kenan kowanne akwai biyu za a iya yin biyu biyu biyu biyu to amma ita kuma in magarba ce wutiri ce in aka yi biyu sauran daya na'am alhamdulillah lillahi inda hu subhanahu wa ta'ala wa sanaktafi bi hadha al-qadar insha Allah ta'ala hadan sanwasin